أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa musulmi barkamu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Ali bin Abi Talib wanda ke cikin makarantar CJD a birnin da magaram jamhuriyar Niger yau muna ranar Laraba 15 ga watan Rabiul Thani shekara ta 1447 hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma takwas da hijira ta 1447 na wanda ya dace ma takwas ga watan goma shekara ta 2025 miladiya muna cikin karatun littafin alwajiz fi aqidati salaf salih ahli sunnati wal jamaa wallafar babban malami a sheikh abdullah bin abdul hamid al athari Allah madaukakin sarki ya kara mashi lafiya satin da ya wuce mun tsaya a daidai gabar da malam ya fara ambato mana wato wa'insu abubuwa wa'inda suke da alaka da wato kiyayya dangane da rayuwar musulmi in ka ce za ka nuna kiyayya to akwai wasu abubuwa guda goma sha ɗaya wanda malam ya zano wanda suna da alaƙa da nuna kiyayyar da za ka yi a cikin rayuwarka kasancewarka musulmi mun zano guda hudu a satin da ya wuce za mu tashi daga kan na biyar wannan darasi da za mu a yau shine darasi na talatin da hudu insha Allah Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci malam yake cewa khamisan abu na biyar adamu munasaratul kuffar bayyada cewa wato musulmi ya ringa taimakawa kafirai kana musulmi a samu kana ba kafirai taimako ko ta halin kaka wannan abin bai dace ba aw madhihim ko kuma ka ringa yaban kafirai ka ringa nuna musu yabo kana jinjina musu akan wani abu da suka yi wanda kuma kaga hakan yana wakana a cikin rayuwar mu a yau a matsayin mu na musulmai so da yawa za mu ambaci wani abu na yabo dangane da abin da ya shahi kafirai to ba a yin yabo ga kafirai aw thana'i alaihim ko kuma ka tsarkake su ka wadi wani abu mai kyau akan kafiri ka ce ka wannan kafirin ai duk duniya da wuya a samu mai kaza irin shi kaga kan ne ko akan shi wannan abun bai yarda cewa yace aw nashri fadailihim ko kuma in sun yi wani abin kirki ka ringa yadawa to ba a yada abin kirkin da kafirai suka yi bar musu ake kansu saboda in sun yi ma ba lada ladansu a duniya Allah zai ba su a lahira ba su da komi to ka ganin amfanin yada shi bai da kyau saboda in kana yada abin kirki da kafirai suka yi wannan zai sa a waye gari wanda daga cikin musulmi ya hwada cikin kaunar su saboda wannan abin kirkin da suka yi wanda kuma kaga hakan bai ya dacewa au i'anatihim ala kufrihim ko kuma ka taimake su wajen kafircin su anan nake so in dasa aya i'anatihim ala kufrihim ka ba su gudunmuwa wajen aikata kafirci yanzu anan wani irin magana malam yake nufi ka ba kafiri taimako wajen ya gudanar da kafircin shi ‘yan adida ta samu wasu shiga ciki ba suna shiga ciki kana ɗan adida ta sau yau ladi ce ka san wanda krista ne ya sha ado zai ta coci wajen bautar wani allah sai ka zo ka ɗauke shi ka kai shi to ka ba da gudunmawa wajen saba ma allah subhanahu wa ta'ala kamar ka taimaki kafiri ne ya ci gaba da kafircin shi ka kyale shi ta kawo mana shawara dan me zaka dauke shi sai wani ya ce maka to ai shi neman kuɗi yake wannan neman kuɗin naka ya zama haram saboda abin da aka da kumsa a cikin shi baki dai haramci bai ya dacewa kana adidi ta sau ko taksiman ne kai a mai ko kuma a ina ne ka ɗauki wani kasan zuwa zai yi kafirci ya bautata ma wani Allah sai ka taimaka mashi ka ba shi gudunmuwa to kamar taimaka mashi kai wajen ya je ya ci gaba da yin wannan kafircin wannan abin kuma haramun ne bai ya dacewa sai ya ce awi ta'amuri ma'ahum diddal muslimin ko kuma a yi haɗin gwiwa da kafirai don a musguna wa musulmai kamar misali a yau ƙasar musulmi ta haɗa kai da isra'ila duk don a musguna wa musulmai waɗanda suke falastin ko kuma kai kana da magaran akwai makwabcinka krista ne ka haɗa kai da wannan krista makwabcinka ya cuci wani musulmi mai shaguwa ungo to kaga an haɗa kai da kafiri an cuci musulmi wannan abin haramu ne bayyana cewa au naqli asraril muslimina ilayhim ko kuma ka ɗauko sirrin musulmai ka kai ma kafirai wanga kuma ya kumshi hatta da abubuwan da kasashe suke gudanarwa a yau ka ɗauki sirrin wata ƙasa ta musulmi sai ka kai ma wata ƙasa ta kafirai sirrin wannan yan uwan naka musulmi to wannan abin shi ma mallan ya ambato shi daga cikin abubuwan da suke haramun ne mutum ya yi su sai ce awil isti'anati bihim inda darurati wa ala kuffarin amsalu illa inda darurati wa ala kuffarin amsalu sai ce kuma bai halasta ba mutum ya nemi taimakon kafirai ba a neman taimakon kafirai sai dai inda larurati sai dai in larura ta kama me yake nufi da larura shine babu yanda za a yi an buga an buga ba yanda za a yi dole an nemi wannan taimakon nasu to shi wannan larura ce ta sa to za a nemi taimakon shi taimakon su ne a wannan larurai ala kuffarin amsaluhum akan amsalihim akan wa'ansu kafirai wa'anda suke yan uwansu kamar misali musulmi kamar misali falasdinawa alasabilin misal wanda ake musguna ma shekara da shekaru ake kashe su wanda suke kasar falastin za su iya neman taimakon amurka inda amurka za ta taimaka musu in ya zamanto duka kasashen musulmi ba su iya ba su wannan gudunmuwa amurka ta yi karhin isra'ila misali isra'ila ta ce take musguna musu to za su iya neman taimakon amurka amurka kasa ce ta kafirai su nemi taimakonta diddan saboda mi a yaƙi isra'ila kaga isra'ila ma kafira ce kenan an nemi taimakon kafiri diddan saboda a yaƙi mi a yaƙi wani kafirin na daban amma ba a neman ba a neman taimakon kafiri kuma diddan saboda a yaƙi musulmi wannan abin haramun ne neman taimakon na ɗaya ya kasance akwai larurar yin haka na biyu kuma ya kasance taimako ne za a nema na kafiri diddan a yaƙi wani kafiri dan uwan shi to a wannan lokacin ya halasta a yi haka sai malam yace bal yashibu hajru suhubatihim wa mujalasi wa mujalisi wajibi ne musulmi duk inda yasan akwai kafirai a guri to ya nisanci wajen kuma kakka yarda ka ringa abokantaka da kafirai ba yin abokantaka da su ana yin mu'amala da su amma ba yin abokantaka da su akwai bambanci tsakanin mu'amala da kuma mi da kuma abokantaka abokantaka aka ce wanga abokina ne duka abin da ya shahi rayuwarka zaka iya gaya mishi zaka iya neman taimakon shi abubuwan ka na rayuwa daban-daban za ka iya gaya mishi sirrin kama saboda abokinka ne amma kuma wanda kake mu'amala da shi ba wanda kake mu'amala da shi ba gaya mishi yanzu misali kana zama a sama wannan titin akwai wani mai turare ya saba wuce kullun ya zo ya kama kaga mu'amala kake da shi ta saye da saidawa baka san shi ba baka san ba ina yake zuwa wannan mai turaren zaka iya ɗaukar sirrin ka ka gaya mishi ba za ka gaya mishi ba me yasa saboda zaka ce baka san shi ba ba za ka gaya mishi sirrin ka ba amma kuma ai kana mu'amala da shi ba ba kake sayan turare a wajen shi to kaga mu'amala ce ta haɗa ka da shi ba abokantaka ba to ya halasta kai mu'amala da kafirai amma dai bai halasta kai abokantaka da su ba kamar yadda bai halasta ka ringa zama a majalisin da suke zama ba ka san sarai wannan gurin taron kafirai ne to baka ce ba kawai ka zo da hullaka ka zamna a wurin ka ce ai ba komai bane ba zama ne haɗa ku fada ce ba yin fada da kafirai sai ce wa adamu ittikhazihim bitanatan aw hashiyatan li'ibzi asraril muslimin kuma ba a dokan su a matsayin wata kariya wadda za a ringa ɗaukan sirrin musulmai ana ba su a ce ku mun yarda da ku ku adana mana wannan sirrin yanzu so da yawa akwai wanda ana irin kansu kaman kamar service din ran sanya mako wanda duk wani asiri su ake zuwa ake su adana saboda tsoron ko ta kwana in abin ya tashi a ce ku ban kaɗo wannan sirrin to ba a ɗaukar sirrin musulmai a ɗauki service din ran sanya na ƙasan musulmai a ce kafirai ne suke jagorancin shi wannan abin haramun ne bai dace ba kamar yanzu misali nan Niger a ce service din sai man nan Niger harka abin da ya shahi tsaro a ce kuma wa'inda suke jagorancin shi kafire ne to akwai matsala wannan abin ne malai ke rufi yake cewa haramun ne me yasa saboda shi kafiri bai da amana akan musulmi to kinan ba a dauki ba a sira sirrika na musulmai a bashi kuma a ce shi zai jagoranci kaga zai iya cin amana sai ce au i'ta'ihimul furas lil qiyam bi ahammi a'malil muslimin kuma ba a dokan kafiri a bashi dama dan yayi jagoranci akan abubuwa ayyuka waɗanda suke masu mahimmanci na musulmai kamar misali jagoranci a ce yau an ɗauki gubernar na jihar da magaram a ce an ɗauko wanda ba musulmi ba an ba shi duka da magaram musulmai ne gaba ɗaya to in kawa wanda ba musulmi ba gubernar na da magaram me kake tunanin zai faru kaga shi ma dai zai ɗauko duk wasu abubuwa da suka shahi nashi addinin wanda ba musulunci bai ce zai bada fagar a nan to kaga an cuta wa musulmai an cuta wa addinin musulunci shi yasa duk wani abu mai muhimmanci na musulmai ba dokan kafiri a ce shi zai jagoranci shi sai a nemo musulmi sai a bashi jagoranci ne mer ne to ku zaɓi musulmi dan uwan gubernar ne ku zaɓi musulmi dan uwan ko naɗawa ake a naɗo musulmi shine yafi dacewa wajen ka naɗo wanda ba musulmi ba duk inda kaga an naɗa wanda ba musulmi ba a cikin wani jagoranci na al'umma musulmi sai kaga akwai matsala da kuma wani abubuwa wanda zai kawo wanda za su iya cuta ma wannan addinin shi yasa malam yace bayya dacewa abu na shidda yace adamu musharakatin kufari fi a'yadihim wa tuqusihim ad-diniya kada musulmi ya je ayi tare da shi idi ko kuma wato tsarin ibadu na kafirai kamar yanzu ran ladi ka ganka kana musulmi ka je coci in ka kai coci me kake ni to kai kaga wani zai iya cewa to iya da wani aboki Jacob shi ya gayyace shi shi ne zo ran ladi wai ya zo ya ci a ci a sha amma in za a yi bautar gumki ya yi zaman shi a kujera daga nan ake wuce ya yi ka kula ba a zuwa kenan ba a zuwa duk abin da ya shayi addini a share ka tare da su a yi tare da su ba a yi haka kuma au ta hani atihim bi hazihi munasabat ko kuma ka zo ka taya su murna da wa'annan abubuwan nasu na idi wa'anda suke da alaka da addinin su kamar misali sallan noel ko to ba ka zo ka ce a to shi nan kafiri ne moyiz ne sunan shi moyiz makwabcin mu ne tare muke unguwa da shi sai ka zo ka ce mishi moyiz sawa sawa trebian sai ka ce mishi juwaye noel babu wani juwaye noel ga moyiz moyiz kana lahiya lahiya da to shikenan ya isa ya shiga gaban shi ka shiga gaban ka saboda in ka taya shi murna da wannan idin nashi na addinin shi sai ka dora addinin nashi akan mizani addinin kristanci ne su ne suke noel ko to su addinin kristanci sun kasu akwai wanda suka ce annabi isa dan allah ne akwai wanda suka ce annabi isa allah ne akwai wanda suka ce a shi allah ma guda uku ne gaba daya to kuma irin wa'annan ne zaka taya su murna sallah ta idi ta addinin su kana musulmi shi yasa aka ce bayya dacewa duk abin da kasan yana da alaka da addini na kristanci ba a taya kafiri murna a kansu ko kristanci ko yahudanci ko ma wani irin addini ne ba sai kristanci kadai ba sai ce wa kadhalika adamu ta'zimihim bil qawli aw al fi'li haka kuma mal yace bayya dacewa musulmi ya girmama kafiri ko da fada ko da aiki yake nufi da girmama shi da fada kada ka wadi mishi wani abu da girmamawa ka kamba mashi kada ka aikata wani abu wanda zai ga kawai ka bashi girma har ya wuce iyaka mu kuma ai kaga haka muke yi ko haka muke yi a cikin lamarin na sha ba da misalin wannan ina cewa lokacin da turist suke zauwa turawa nan shekaru da dama da suka wuce kamar sha biyar zuwa baya ashirin haka a da magarama ana samun masu turawa masu yawon bude ido suna zauwa su ringa yawo a gari suna ɗaukan hotuna musamman irin gidajen nan wanda suke da zane don da suke a unguwarsu akwai irin wannan gidajen sun san wannan abin turawa suna zuwa da hotunan su da kamera suna ɗauka ya su yi kwana biyar shidda sati guda a da magarama su wuce za a ga mutanenmu ka san sai wannan baturiya ce ba addinin musulunci take ba amma mutanen mu saboda zakewa sai ga an ga baturi ana zuwa kusan shi uyi zaba zaba tarbiyya sai koma ɗan itali shi so yake kawai nuna mutanen shi wani cewa shi ya iya yana da alaƙa da wannan batura kamar ka ɗin girma batura haka ga in ya zo ya wuce a ɗauko kujera a bashi a ce zamana kai kana zamana a matsayinka na musulmi bature ya zo ya biyo rana yana buƙatar hutu ka sabka da kujerarka kai kai tsaye shi ka bashi zauna da Allah ba girmama wace wannan girmama ce to irin wannan aikin malam yace bayyana ce ka mukhatabatihim bis sayyid wal maula wani habiya kai bayyana ce ma ka ce mishi as-sayyid shugaba kawai kafiri ka ganshi ka ce shugaba ya ne a ai kai ne shagora hai abin da kace ba a ce ma kafiri wannan ba saboda in kaka kamar ka girmama shi ka kamba mashi ko kuma ka ce mishi majibincin lamarin al-maula ke a mu a wannan zai iya kai ne majibancin lamarin wannan kuma da masu aikin proje ne su kula su ne ake ba shugabanni waɗanda suke ba musulmai ba a cikin mission sai zama to su ne jagorori to kasan irin abin da zaka faɗi mishi a matsayin shi na jagoran ka a cikin wannan aikin jagoran ka na aiki akwai maganganun da zaka gaya mishi ba dole sai ka kamba mashi ka ba shi abin da bai dace ba matsayin shi na wanda ba musulmi ba sannan kuma yace wa qad adallahum Allah ta'ala za ka yi wannan ne ka girma masa ka kuma masa alhali Allah ya kaskantar da su ya wulakanta su shi musulmi a kullun gaban wanda ba musulmi so ake nuna izza wani malamin mu yana wadi yake cewa wai da wari hanya za ta hada ku da wanda ba musulmi ba shi ya taho kai ka zo yace inda hanyar a gehe kake yace to ka koma tsakiya inda kana tahiya da kadan ka da yace ka ƙara kamun shi kai tahiya da kyau yace in so samu ne ma ka zo ka dan bangare shi yace saboda hanyar ta kuce ubangijin ku shi ya shin wada hanyar shi kuma bai yarda da wannan ubangijin ba ka nuna mishi izza saboda ya ji tsoro haka musulmai suke yi yanzu muka ɗauki aikin hajji jama'a a matsayin misali aikin hajji ga wanda ya zo yin tsawafi me yasa ake yin tsawafi tsawafi guda bakwai ake uku na farko sai a ce ka yi shi da gudu gudu tahiyya tahiyya ta sarka ake ce mata ko kai ba gudu ba kake kai ba tahiyya ba da kaukawa wannan kuma ka ce ka huddu ka wada daya ta dama in ka sa wannan ihram ka huddu ka wada daya aka ce wai malamai suka ce an yi wannan ne saboda kafiran makka a wancan lokacin da suke wajen musulmai suna dawafi su suna zaune a wurin to a hudu kawa da a nuna musu akwai damtse in suka yi wasa za a caka don a ba su tsoro cewa musulmai suna da fawa to musulmi duk inda yake so ake nuna fawa shugaban wanda ba musulmi ba kada ka ringa sha baya sai ya ce abu na bakwai adamu tarahumi alaihi ba a nema musu rahama ubangiji kafirai kada wani kafiri a unguwar ku ya mutu ka ce Allah ya yi mishi rahama bai dace ba Allah ba zai mishi rahama ba me yasa saboda ya musu ya mutu a kafirci to kuma kaga wannan yau mutanen mu suna yin wannan sai musulmi wanda ba musulmi bai mutu sai ka gani a saman rezo sai ana yi pe a sannan ke la terre li soit légère kalla lui fasse miséricorde duk wannan abin bai dace ba in dai ba musulmi ne wa dan uwanka kafiri ne kuma ya mutu a kafircin shi kawai ka ce to Allah ya sa wannan abin da mutuwa ta zamanto ƙarshen wahala shi ce kaga bakan baka nema mishi gafara ba ce to ka zo zaka musu gaisuwa an ce ya halitta ka je ka musu gaisuwa iyalan shi wanda ya mutu to mun Allah ya abin da ya samu a wannan lokaci ya yi to shikenan Allah ba ku hakuri wannan duka ya halitta amma ba ka ce ba Allah zai gan shi Allah mishi rahama bayyayewa haramun ne sai ce aul istighfar lahum ko kuma ka ce Allah ya ne Allah mishi gafara ya zaka ce Allah mishi gafara bayan kuma Allah ya tabbatar da cewa wuta zai yi duk wanda ya mata kan gafirci wuta zai yi kuma ya kake so Allah ya mishi gafara ba zai yi ba musulmi bayya bayya dacewa ya haka nan me yasa yace li anna hadha al-amala yatadammanu hubbahu saboda in ka zo kana cewa Allah ya ji kanshi Allah mishi rahama kamar kana nuna soyayya shi ne kana tausaya mishi kake so Allah ya tausaya mishi ma wa tashihu ma hum alayhi min al-fasadi wal batil kamar kana so ka gyara abin da suka mutu akan shi kafirci shi yasa aka ce bai dace ba ka nema musu gafara bai dace ba ka nema musu rahama haka kuma abu na takwas yace adam mudahanatil kuffar bayya dacewa a tausasa ma kafirai a dan yi musu sako sako duk inda kafi yake da taushi taushi ake mashi magana ko da kuna magana misali da musulmai yan uwanka a zamanin ana hira kasa kasa murya kasa kasa to in kafiri so ake a kausasa mashi magana kada ya ji da daɗi wannan shine karantarwar addini wa mujamalatihim sannan kuma kada a yi musu mujamala menene mujamala mujamala shine kadan ma mutun hira kadan ya kadan yabe shi akan wani abu sai haka yi mubalaga kamar misali a wannan mai kudi ne an goku menene mujamala shi mai kudi aka ce a ai alaji a wannan in ana neman mai kudi in aka zo irin ka an kare babu mai kudin da ya kai ka kai kuma ka san akwai da suka yi shi to wannan ita ce ake cewa mujamala to ba ma kafiri wannan abun to zo ka mishi mujamala ko ka ce mishi a duk garin nan ba dai kai ka ilimi kana mishi mujamala ba a yi makafiri sai ci wa mudarati ma ala hisabin din kuma ba a dora su jagorori akan abin addini kun yi masallaci sai a ce shugaban kwamitin kuma sunan shi kirista ne me gaban kirista da kwamitin masallaci a an haɗa kwamiti na jagorancin abubuwan da suka shayi addinin musulunci a jihar da magarba sai a ce amma shugaban kirista ne me ya gama shiga wannan lamarin ba a dora kafirai akan wannan sai ce awi sukuti alamahum alaihi min al-munkar wal batil kuma bai halasta ba a yi shiru a kyale in an ga suna yin abin da ba daidai ba to kaga anan in an ga kafiri na kafirci dole a hutu a waki bai ya dacewa wani ya wuto ya yi magana ya ce a wa'annan mutanen shekarar mu saba'in da su muna zaune zaman lahiya da aminci a fasa wutuwa ana ce musu kafirai kai ka kiyaye kanka sun yi kafirci eh to dole a wudu a faɗi wannan abin da suka yi kafirci ne yanda Allah subhanahu wataala ya bayyana su a kafirai dole kai ma musulmi ka bayyana su a kafirai kada wanda ya ƙara wutuwa ya ce wai wa'annan kafiran kafiran amana ne a wasa ce musu kafirai sai an wani tunda Allah ya waɗi dole mu sai mun faɗi kuma ba a ɓoye ba kakka wani ɓoye ka ce bari ka ɗan ji tausayin su ko kuma makwabcin ku ne kuna zama amana in ka ce kafi ne wallahi wani ɗan yauni wani kake ji da kawara ka kawara munawunci kenan in dai ka ka ji a ranka wai ga wannan yana kafirci wai in ka ce wani yayi kafirci kana ɗan yin yauni yauni wallahi munawunci ne ma rasa ka kula ka ji tsoron Allah ka ranga baƙi kan ka tsaye kafirci kafirci ne kawai dole a wanki sannan abu na tara yace adamu tahakumu ilayhim kada a ranga zuwa wajen kafirai don yin shari'a musulmai sun samu sabani sai a ga wajen kafiri misali wannan jujin ba musulmi bane wancan jujin na can musulmi ne kuma ga musulmi sun samu sabani to haramun ne su je wajen wanda ba musulmi bai musu shari'a awir rida bi hukumihim kuma haramun ne a yarda da hukuncin da kafirai suka yanke in dai hukunci ne na kafirci aw bi ba'd hukumihim ko kuma a yarda da wani bangare na hukuncin su in dai hukuncin kafirci suka yi ba a yarda da shi haramun ne musulmi yarda da wannan wa tarki tibai ahwa'ihim kuma ba a biye wa san zuciyar kafirai kawai gashi nan ya nuna san zuciyar shi karara sai ka biye mishi ka wafaka mishi ka nuna abin da ya daidai ne wannan abin haramun ne wa mutaba'ati fi ayi agri min umuri kuma ba abin su cikin abubuwan da suka shahe su da abin da suka shahe su kyale su abin su kai baka ci su in mu'amala ta ga muku kai mu'amala amma abin su kyale su kayan su me yasa li anna mutaba'atuhum ta'ni tarka hukmin Allah ta'ala saboda in ka bi su kamar ka bar hukuncin Allah ne Allah ya ce karka bi su to ne zaka bi su wa hukmi rasulihi sallallahu alaihi wa sallam kuma bin su kamar barin hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi ta yi asassafa musulmi kai zaka bi su abu na goma na kusa da na ƙarshe ya ce adamu tibayi da kufari wal mushrike ba a yin biyayya ga kafirai da mushrikai aw ta'atihim fi ma ya'muruna bihi kuma ba a yi musu biyayya cikin abin da suke umarni a yi aw yushiruna ilayhi ko kuma abin da za su yi nuni to ba a yi musu biyayya cikin shi hadi ashar abu na goma sha ɗaya na ƙarshe adamu bad'ihim bi tahiyyatil islam assalamu alaikum kada in ka gamu da kafiri kawai kai kai ne musulmin shi shi ne kafirin kuma ka ce kai zaka fara mishi sallama ai assalamu alaikum akwai wanda suke yin wannan musulmi ne ma ya gani ya shigo shagon wannan shagon krista ne ka zo sayin pastry tashi ka san sai ba musulmi bane ba kawai kana shigowa eh assalamu alaikum ya ne kaga wanga ya nuna baka san bayan da tsarin yake musulmi bai ya fara yin sallama ga wanda ba musulmi ba amma watakila shi wanda ba musulmin ban ahlul kitabi ne yana iya cewa shi ya maka salamu alaikum ai suna yi ko sai ce maka salamu alaikum ya san musulmi ne to kai me zaka ce mishi sai ka maida mishi wa alaikum haka malamai suka ce wa alaikum haka zaka ce mishi kaka ce mishi wa alaikum salam saboda assalam an ci gushi ne daga al-islam aminci to shi kuma ba musulmi bane ba zaka ce mishi kuma aminci a gare ka in ya ce assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum shikenan sai a rabu lafiya magana ta kare wa'annan abubuwan da malam ya ambata su ne abubuwa wa'anda suke da alaƙa da wato nuna ƙiyayya a cikin musulunci ta yadda in ka nuna makafirin ƙiyayya to sai ka kiyaye wa'annan abubuwan kuma wa'anda aka zauna abu na gaba shine asali na shidda al'asul sadis asali na shidda a cikin wannan littafin malam yace at-tasdiqu bi karamatil awliya gaskata karamomin waliyai wannan babin babin karamomi ne ke gaskata karamomin waliyai wal firasati akwai abin da ake ce firasa wani abu ne wanda a boye yake ba iya gani amma ana iya samun wasu daga cikin musulmai su hango shi abin bai zo ba kuma ba a ce mashi sanin gaibu ba idan a ce mashi firasa ana samun wasu daga cikin muminai su hango nan gaba za a iya samun kaza kuma abin ya zo ya faru Allah ya ji dan malam albani zaria Allah ya mashi irin wannan abin sai ka ji ya ce maka nan gaba watakila za a zo lokacin da za a yi kaza yanzu bai duniya kuma sai ga abin ya faru to ya ce mishi ya san gani a firasa ake ce maka wannan babu zai yi magana akan wannan sai ce war ru'ya haka kuma da mafarki shi ma wannan babu zai mana magana akan mafarki was sihir haka kuma wannan babin zai magana akan sihiri yaya sihiri yake shin sihiri yana da gaskiya a cikin shi sihiri yana da tasiri ko bashi da tasiri yaya mutum zai kare kanshi sannan kuma wal hasad da kuma hasada babin wannan zai bayani akan hasada hasada mugun ciwo in ji bahaushe ko wanda take batawa mutum rayuwar shi ta bata alaka shi da ubangiji sannan wal ayn wannan babin har ila yau zai magana akan ido wanda malam bahaushe ke ce mashi kambun baka baki ko kakka mana baki shin baki gaskiya ne akwai shi addini wannan babi zai bayani haka kuma wace waljin da aljannu aljannu suna iya yin tasiri su cutar da mutum ko kuma ba su iya shi ma wannan babi zai zo da wannan zancen yace wa min usuli aqidati salaf salih yana daga cikin asali na aqidar magabatan kwarai ahlus sunna wal jamaa sunni ahlus sunna wal jamaa yace at-tasdiqu bi karamatil awliya gaskata karamomin waliyai وهي ما قد يجريه الله عز وجل على أيدي بعض أوليائه من المؤمنين المتقين الصالحين shine abin da Allah yake iya gudanar da shi akan a hannun wasu daga cikin bayan shi waliyan shi daga cikin muminai masu tsoron Allah kuma ma wanda suke managartan bayi almuttabi'ina li hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunani wa'inda suke bin shiriyar annabi tsira da mutum Allah tabbata gare shi kuma suke bin sunnonin shi to kaga wai ita karama ba ta fitowa sai daga wajen wanda yake tsoron Allah ya zamanto daga cikin nagartattun bayi kuma yake bin sunnar annabi in kaga mutum bai bin sunnar annabi kuma ya ce maka yana da karama makaryaci ne babu inda za a samu da karama yace min khawarikil al'ada daga cikin abubuwan da sun zarce abin da aka sani a al'ada akwai abin da in ka gane shi kawai ka san wannan abin a al'adance bai yiwa a same shi kamar misali ne yanzu kawai a ce yanzu ga katanga nan kowa ya san nan katanga ce babu kowa kawai kuna tsaye da mutum yayi daga cikin yawo to kaga wannan ai kharikil al'ada ne a al'adance ba san wannan abin ya zo da sabon abu ke to ire-iren wa'annan abun wanda a al'adance bai yiwa a yi su sai kuma ka kasi yin yiwu su ne ake ce ma wato karamat za a yi a samu wasu daga cikin bayan Allah masu tsoron Allah Allah ya ba su damar yin wasu abubuwa wanda a al'adance ba zai yi ba a yi wannan abu me yasa za a yi wannan yace ikramar lahum Allah zai ba bayan shi dama ne dan ya girmama su wa izharar li fadlin dan ya bayyana fadalarsu ga al'umma sai Allah ya ba su wannan kama dalla zalika kama dalla ala zalika kitabu was sunna wal ijma' kamar yadda alkur'ani da sunna da ijma'in malamai ya tabbatar da haka akwai aya alkur'ani Allah ke cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati Allah dhalika huwal fawzul azim Allah yace ku shurara lalle waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro tare da su wa lahum yahzanun kuma ba su da bakin ciki a lahira allazina amanu sune waɗanda suka yi imani da Allah wa kanu yattaqun kuma su ne suke kiyaye dokokin Allah kaji Allah ya wado wali shi kawai wani yazo ya ce maka ga wani nan wali ne a in dai mutum yana tsoron Allah kuma yana kiyaye dokokin Allah magana ta kare ya cika sharuɗin zama wali kai ma yanzu ka kiyaye su ka zama wali ba wai ya an sa katar rauni ba an sa babbar riga ake zama wali a Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun wanda suke suke imani da Allah suke tsoron Allah suke bin dokokin shi lahumul bushra Allah ya ce wa'innan suna da albishir fil hayatid dunya a cikin rayuwar ta duniya wa fil akhirah kuma a lahira ma suna da albishir Allah ya ce la tabdila li kalimatillah kalmomin Allah ba a canza su zalika huwal fawzul azim Allah ya ce wannan shine rabo mafi girma sannan hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha qala lalle allah yace kaga wannan hadisi kudisi ne allah yayi magana yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya nuna kiyaye shiga wani waliyi na allah yace to hakika ina sanar da shi ya shirya akwai yaki tsakanina da shi allah yace in ka nuna kiyaye kaga waliyin shi to kamar allah ne kake so ka yaka kawo ku ayyaki da Allah ba za ka ci nasara ba to wannan hadisin ya tabbatar da cewa akwai waliyai a cikin al'umma to amma ba kowa ba su ne waɗanda suke tsoron Allah suke kuma kiyaye dokokin Allah wanda bai kiyaye dokokin Allah ba zai zama wali ba sai malam ya ce ولكن لأهل السنة والجماعة ضوابط شرعية في تصديق الكرامات أما an samu karama misali a ce wane ya nuna karama shi kenan kowace karama ce ta gaskiya akwai wanda zai zo yi wani abu na siddabaru kaga ai ba karama ba ce to kai ya zaka ka bambance tsakanin karama da siddabaru shine ce ahlus sunna suna da ka'idodi na shari'a wajen gaskata karama walaysa kullu amrin khaliqin lil adati yakunu karama yace ba duk abin da ba a saba ganin shi ba al'adance bane in ya faru za a kira shi da karama bal kad yakunu istidrajan zai iya zamantowa Allah ya ba mutum damar yayi wani abu wanda a al'adance ba a saba yin shi ba Allah ya mishi haka ne dan ya dan ya jinkirta mashi daga ƙarshe ya kama shi za a iya samun haka nan aw yadkhulu fiha ma laysa minha min ash-sha'wazati ko kuma ana iya yin wani siddabaru ayi ruba'ilu ash-sha'waza kenan ruba'ilu yanzu a iya ruba'ilu kai ka riga ganin wannan abin a al'adance bai yi wa ma ruba'ilu ne aka maka duka mun san ruwa ido ne banna man cewa wata shekara tun kaso dole tana tsohon tsohon tsari kayan a sake gina mun tai wajen titin yan rake akwai wani ban Allah da ya zo da da ruwa ido sai ce a kawo jaki jaki aka kawo aka tsaye da jaki a gaban mutane an kewaye shi mun zo ya muka tsaya kallo sai ce jama'a kuna kallo sai a ce eh sai ce zan bi daga bakin jaki in wuto daga takashin shi sai a yi iyu sai ya baya ba a ido kawai sai mu ringa ganin ma Allah na ya shiga daga bakin jiki kuma ya wuto daga takashin da shi mu haka muke gani wannan abin ya daɗe da ɗabe mutane kai sai ya ce zuwa ba su gani ba mu ce ga mu hei saki yanzu mutum zai yi daga bakin jiki jama'a kaga al'adance bai yi amma da yake ya mana asiri ya mana ruwa ido mun ko abin da muke gani kenan yanzu ana cikin wannan abin ai Allah ka wani dan cin kare dan cin kare ne sai ya ga mutanen nan yace wannan ya mare da mutane amma bari ka gani sai ya koma gehe shi ma ya sadda baro shi bai ga dan cin karen ba kuna gani kuna gani eh kawai ya ja baya da gudu ashe shi in ya zo kawai tsallake jakin ne yake sai ya bi daga kusan kan shi ya bara sai ya duro daga bayan shi kamar tsallake jakin ne yake amma mu abinda muke gani a ido ya shiga bakin shi yayi ya fita daga bayan shi ashe shi kare asirin nashi ne da yaga mutane sun yi ihu sun haro mishi za a bashi gashi sai ya tattare ya gudu saboda ya san asirin nashi ya kare to kaga wannan ba karama ba sunan wannan ruha'idu sunan akwai bambanci tsakanin ruha'idu da karama sai ce wa amali sahara ko kuma aiki irin na masu sihiri aiki irin na masu sihiri yanzu mai sihiri zai iya maka sihiri wannan abin na hannuna sai ya sake shi haka kuma ba zai faɗo ba kaga ya al'adance ba yayi ba dole ana buƙatar wani abu da zai rike shi ko amma in ya sihiri sai ya sake abin sai ya ce ka gani ya tsaya ce yayi sihiri kenan ana samun wannan wannan ma ba karama ba ce wadda jali ko kuma mutanen da suka kwatsa ma dujal masu yi wa mutane dujalanci dujalanci ne shi ake ce mishi da Hausa aiki irin na dujal su maka wani abu wanda zaka kasa gane wayaya ne ne aka yi wannan abubuwa wanda suke bibiyar rezo sosiyo za ku ringa ganin irin wa'annan abubuwan in kuka rubuta maji za ku gane su wato kaga mutum kuna zaune kuna shan ruwa a cikin kwaf sai ya ɗauki ruwan sai ya yi siddabar sai ku ga ruwan ya rikida ya koma aya sai ku ringa mamaki aka yaka dujalanci ya nuna wannan ba karama ba ce ba sai ce wa shayatin jin haka kuma akwai shaidannin aljannu su shaidannin aljannu su ne suke hada baki da da wanda suke malaman tsubu sai a ringa yi wa mutane abubuwan da aka ga dama kaga su shaidannin aljannu za su iya zuwa gidanka in malam in ya aiko su ka zo wajen malam ka ce kana so a maka asiri wallahi kasuwancinka ya ja baya kwanan nan to shi wannan malamin na tsibba yana iya magana da shaidan na aljanu ya ce su je su binciko su waye a kewaye da kai sai su je ta kankanas ta kano su je inda shagon naka yake duk mutanen da suke makwabtaka da kai da shagunan da wanda suke yawan mu'amala da kai su ɗauko rahoto sai su kama malam su ce a ko masu mu'amala da shi kaza da kaza da kaza da kaza bayya shiri da wane wane ran da ka dawo ya mala ya ce maka a cikin abin naka da kaga ya tsaya cikowa akwai matsala ne a cikin mutanen akwai wani hori dogo kai tsayewa zai zo maka wancan makwabcin naka da kaso sai ce kai in ban nan ma ya ce maka sunan shi wani sai wani maka kaga shikenan ya gama ka da kai da wancan aikin shi da nuna da yanzu yanzu shikenan ya fara ma wancan gaba in ta kima ya kaga har sun fara shari'a a kotu ana zuwa justice sai ce asiri ya mushi a ce ka kawo hujja ya ce a shi dai yana da yakin asiri ne faɗi hujja ya ce ga malam ya gaya min to shi malam ya gaya min shedannan aljannu ne kaga sun sa gaba tsakanin musulmai to wannan ma ba a ce mashi karama dan mutum ya gano ka bai saba bai taba ganin ka bai wa duwa isu inda kuke rayuwa da su aikin shedannan aljannu ne sai ce wal farqu wadihum bainal karamati wa sha'awa to kaga anan yace akwai bambanci karara a bayyane tsakankanin karama da kuma ruwa ido ruwa ido a bayyane take kana iya gane ta karama ma kuma a bayyane take batta bukatar wannan shi yasa malamai ahlus sunna suka dora ka'idodi akwai sharuɗa na karama ita karama dole sai ta cika wa'innan sharuɗa in bata cika ba wa'innan sharuɗa ba sunanta ba wato ba sunanta ba karama wasu irin sharuɗa ne na ɗaya yace Allah ta tanabal hukuman shar'iyya kada ita karama ta zamanto a karan kanta ta warware wani hukunci na shari'a ba zai yi ba mutum ya zo da karama sai a ce karamar tashi ta warware hukuncin shari'a misali sai ce maka a wannan karama gare shi duk rajuma a makka yake yin ta kuma ku ga ya hau jirgi bayan ta sannan kuma gashi nan a gida yana barci shi bai ta yi masallacin juma'a ba in kun yi magana sai a ce muku a shi a makka ya tashi a kamar yaya kaga wannan karama ta warware hukunci na wajibcin sallar juma'a kawai barcin shi yake ba ta maka daita kawai wanda ya ce maka ya tayi maka ya sallar juma'a saboda ni na gani wanda ya ce mini shi a maka yake sallar juma'a na yi mamaki kwarai da gaske a da lokacin ana haƙi na aza da wasa ne a nan cikin cikin magariya mun tayi sallar magariba sai na ga mutum za mu je sallar magariba a zamane a runwa yana jan tabzi na yi tsammani irin ko ina jira a kamun shi ruwa ya rawar lani muka ta yi masallaci kuma masallacin tsakanin inda masallacin yake da inda yake a zamani bai ya wuce kamar san metar haka muka yi sallah muka ƙare muka dawo mutum bai tashi ba yadda na bar shi haka na isko shi to ban sa wani ba kai na ba lokacin da ni kuma ina ƙarami gaskiya ban na wuce shekara goma sha uku zuwa sha uku sai muka dawo sallin nisha wannan mutum ne yana zamani babban mutum ne malami ne ana gidan za a gaida shi an duka kasa ba muka ta sallar lisha yana nan a zamani bai ba muka dawo to ni kuma kawai ko abin yarinta da kuma dai rashin sani yana ce bari yin tambaye shi na ta yi na tsugunna muka gaisa muna lahiya lahiya na ce Allah ta malam ni kamar dai kuka gani ana yin sallah hala lokacin sallah yana gaba ku tashi ba kuka tafi sai ce yawwara yaro ai kaga kai kana da hankali ya ce wani ya ce da yawa basu irin wannan tambayar sai dai shi suna fassara ya ce to zo zamana idan na zamana a kusa da shi ya ce ka san mu mutane ne amma muna da wasu abubuwa wanda mutane ba su da su ya ce yanzu bari in tambaye ka ka san makka na ce mashi yi ina ji ana waɗi ka san ɗakin allah ko wannan ɗan bakin na ce yi sai ce to ɗazu lokacin da zaka wuce ka je masallaci da magariba muna shirin zuwa makka ne ya ce bayan ka dawo daga masallaci ka isko ni a zamane ya ce ai ba ni kake gani ba ya ce sura ta ce kake gani ni ina maka muna sallah na ce to kuma ya za a yi a ce kana zamana a nan kuma kana maka yau kai in yi aka ka zama ɗabi ya ce yau wara yaro ya ce kai wallah yaran na hankali gari ya ce yau ai ita ce karamai kaji haka ya mai yace wannan ita ce karama yo la hawla wala quwwata shi kuma a daidai lokaci guda jama'a na daya yar inmu ta Niger ba dai wace da ta Saudiya ko ko dai ce yanzu karhe nawa muke yanzu da muke magana hmm dinabar dusu ko yanzu a Saudiya 21 dusu awa biyu suke gaban yaya ne ne za a mu muna magariba a nan kuma ka ce wai ka ta can kai magariba da yan can su kuma alhali a lokacin da sun jima da yin isha da ka ta nan da su a kuka yi amma kaga ce mun ne karama ce ni kuma kawai da ya gaya mun haka ya ce to shikenan babu laifi sai na tashi na taya ta kullun zan wuce hawa ɗi masu nake in ce wannan da kuke ganin shi wa iya maka ba shi bane muke gani saboda kawai ni na duka gaskiya ne sai ya daga baya na gano ashe kawai tsabagen raina mutane ne wallahi to kaga irin wannan suna ce mata karama babu karama a cikin wannan saboda wannan karamar ta dakile wajibcin zuwa masallaci a yi sallah to shine ana shar'i na farko ya kasance kada ta takure wani shar'i na addini sannan kuma wala qa'idatun duniya kada kuma ta ta takure wata ka'ida ta addini wa an takuna bi hayy kuma dole ta kasance in karama ce karamar ta kasance garayayye wanda ya mutu bai da karama dan ka zo wani mutum ya jima da mutuwa a zo a ce muku ya nuna karama bai nuna komi karama dole ta kasance ga mutum rayayye in yana da rai shine zai nuna karama amma wai a zo a ce muku ga wannan ya bayyana a bango ana zuwa ganin shi ya nuna karama wallahi ba karama bace ba tsabagen da walwalo ne ya taɓa faruwa a garin nan aka ce ga wani nan wali ya bayyana a jikin wani masallaci kowa yana da labarin wannan abin bai jima ba sosai bai wuce shekaru kusan goma haka da suka wuce in ya kai goma wake wataƙila bai kaiwa daga nesa ake har daga wani gari an ringa zauwa kallon shi ni nan ina cikin wanda suka ta yi duba aka ce ya bayyana abin ya nuna karama muka ta yi a nan cikin wata unguwa ne a da magarin ba zan haɗu shi ne unguwa muka je aka ce ga shi nan in za a duba wata da wata ya tsaya da ramadan a taru a ranga ana gashi nan wallahi haka ta ana tuna gashi can ga kan shi nan ga gemun shi ni na tsaye na duba wanga komi ba nake tambaya wai tsaya ina yake aka ce a zo daga nan ko aka yi ta sauya mun waje wallahi ni ban ga komi ba daga ƙarshe abin da na lura da shi shine gini in ya koɗe aka yi lasho in ya koɗe in ka lura da lasho lokacin da ya koɗe za ka ya ɗan ba da wata alama alama kama wani trust trust haka nan bayan ka gashi nan gashi can wajen ai gashi nan trust ya wuto ko to kawai irin haka ne aka samu ya ɗan yi wani trust trust sai aka zo aka ce kawai wani wali ne ya bayyana to kai kuma yanzu in ka zo in ka sa a kanka in ka zo walin zaka gani dama surar da take yin kwakwalwa ka wali inda yin kaduwa sai ga kawai walin kake gani sai gani baka ganin tiras ɗin haka na tsayiya ta ban gani ba sai ta ga ni mahajubi ne ai ni makiyin wali ne shi yasa ban gane shi haka aka ce ka kaga shi wannan ai alhali wali ya riga ya mutu to mai zuwa muka ce wanda ya mutu bayyana nuna karama tunda ya riga ya mutu ba zai nuna wata karama ba sharadi na gaba yace wa an takuna li haja dole ita karama ta kasance akwai bukatuwar ta ne za ta bayyana kawai haka nan ana zama lafiya ba bukata komai ba karama ba ta zawa dole sai akwai wata dole sai akwai wata bukata sai ce fa in faqada ahad hadhihi shurut fa laysa bi karama in karama ta rasa wa'annan sharuɗan guda uku to ba karama ba ce kawai ko wannan ne ka yarda da shi to shine malam yace falkaramatu min Allah azza wa jalla ita karama daga Allah take wa sababu hata wallahi wa ta'atu abin da yake sawa a samu karama tsoron Allah da biyayya ga Allah wa mutaba'atu hadi nabiyhi wa ittiba'i sunanni ko kuma ittiba'u sunnati sannan kuma da biyayya ga manzon Allah da biyayya ga shari'ar annabi da kuma sunnar shi wal amalu salih sai kuma yin aikin kirki in mutum ya hada wa'annan abubuwan to za a iya samun karama tare da shi in mutum ya hada wa'annan ka'idodi wanda malam ya ambata to karama za ta iya faruwa tare da shi sai ce wal karamatu ita kuma karama muhtassatun bi awliya'ir rahman al-muttaqin tana da alaka da waliyan Allah wa'inda suke da tsantsan tsoron Allah subhanahu wa ta'ala min ahalin iman daga cikin masu imani kaga duka wannan bayanin da malam yake jero maka so yake tabbatar maka da cewa in dai kana tsoron Allah kana bibiyar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daidai gulgudu kana aikata aiki managarci to kawai kai ma dai Allah wata ranar zai iya nuna karama a kanka ba wani abu ne ba sai ya ce wa tauhidu wa sunna haka kuma mutum ya zamanto a same shi yana da tauhidi yana tsaye da sunna wal ittiba da kuma bibiyar wannan sunni wal istiqama da tsayuwa akan addini waddin da kuma samun shi karan kanshi addini Allah madaukakin sarki ya faɗa alqur'ani ke cewa in awliya'uhu illa almuttaqun shi waliyan Allah Allah ya ce ba kowa ba ne maface wa masu tsoron Allah kaji ba kowa ba ne waliyan Allah face masu tsoron Allah su kaɗai ne waliyan Allah banda su babu wani kawai da haka ba wani kawai ne ya ce maka ai sun gada ne a wajen kakanninsu kaza kaza wani ta kama na bane ba kowa zai iya samun ta kawai iyaka ne mutum ya tsoron Allah ya bi sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sha'wazatu yanzu mun ji mun ji karama mice ce to kuma saura ruwa'idu ruwa'ida ba ita ruwa'idu min ash-shaytanir rajim ita kuma ba daga Allah ba take daga shaytan take wa sababu dalilin ta al-a'malul kufriyyati wash-shirkiyyati wal-ma'asi mutun ya ringa aiki na kafirci yana aiki na shirka yana yawan saban Allah wal fusuq da fasikanci wal fujur da fajirci wattiba'il hawa wa ahali da kuma bin san rai shi yake kawowa mutum ya ringa yin ruwa'ido duk za galibi masu yin ruwa'ido za ga suna da alaƙa da shedannai za ga suna da alaƙa da kafirci ko kuma alaƙa da shirka saboda duk wanda suke ruwa'ido za ga an ce an ɗarma wani abu ana ko a ce a ɗarma wani abu an ɗauko wani abu an rubuta ko kuma an haɗa wani haɗi ne ake yi a haɗa da kaza a haɗa da kaza shi ne zai ba da dama a yi ruwa'i da kaga wannan shirka ce to galibi masu yi ruwa'i da suna da alaka da wannan sai ya ce kuma wa sha'awa zata muhtasatun bi auliya shaitan har ila yau ruwa'ido tana da alaka ne kai tsaye da wa'inda suke waliyan shaitan abdallina batattu min ahlil kufri daga kafirai wa shirk da kuma ma'abota shirka wa dalal da ma'abota bata walbidai da ma'abuta bid'o'i wal ahawa'i da ma'abuta sarrai wal nifaq da kuma manawakai duka wannan daga wajensu ne ake samu ana samun wato ruwa ido qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun Allah ya ce lalle shaidanu suna kimsa ma masoyansu mine liyu jadilu suna kimsa musu abubuwa ba don komi ba diddan saboda su zo su yi jayayya da ku Allah ce wa in afatum to in kuka hobi su innakum la mushrikun tabbas kun zama mushrikai kaga wannan aya ta nuna cewa shaidanu ne suke yin wahayi zuwa ga masoyansu saboda haka malam mai alaka da shaidanu shaidanu za su zo su mashi wahayi su ce ai kaza ai kaza sai kai kuma in ka zo wani malamin tsibu sai ya gaya maka in ya gaya maka kada ka gwada sai ka ringa wani da ce kai wallahi aikin nashi ma yayi malamin yana yi akwai kayan aiki tare da shi ya iya aiki kana kana yin da'awa ta shirka kana kira mutane zuwa ga aikata shirka kaga anan Allah ya ce shaidanu ne suke yin wannan aiki sai su gaya ma masoyansu saboda su malaman tsibbi masoyan shaidanu ne Allah madaukakin sarki ya kare malam yace wa ahlus sunnati wal jamaa har ila yau su ahlus sunna wal jamaa yace la yufaddiluna al awliya ala al anbiya alayhi salatu wassalam ba sa fifita waliyai akan annabawa tsira da amince Allah ya tabbata gare su albatta ko kuda babu yanda zai ahlu sunna ce baka ga wani wali nan wai shi wannan wali ta kashi daraja shi hatta huce ta annabi ba zai yi ba to kaga ai a yanzu wannan rayuwar da muke a yau ana muna ji ko ba sani ba ko ni kaɗai na ji dama kuma kun shi ana ba wasu waliyai karamci da girmamawa wadda ta wuce ta annabawa ko ku taba shi ba ni da na sha shi ba su dima ka ji an ce wali waliwa ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza alhali kuma hatta annabawa ba su da wannan abu ba na man cewa akwai wani da na taɓa shi yana wasa waliyin shi la haula la quwwata shi waliyin shi yake yake wasa yace ai wali wani yace wannan wali wani a lahira yaje ta da balaki kun taba shi ko wai wani ne ya mutu da ya mutu aka binne shi sai mala'iku suka zo masu tambaya to shi kuma mun biyin wancan wali'in ne shi wa wali'in ya jima da mutuwa yanzu wani ne daga cikin muridan shi ya mutu an binne shi an watsi mala'ikun tambaya suka zo su tambaye shi suka tambaye shi kaiwa ne bawan Allah wane ne ubangijinka wai kun san me yace wai yace wai zida abdul qadir shine waliyin da ake magana kan yace zida abdul qadir wai malaikun ne yake cewa ubangiji zida abdul qadir wai malaikun suka wado guduma za su fara kashe kawai sai zida abdul qadir ya bayyana kabarin yace ma malaiku ku kyale shi malaiku suka ce kamar ya ai wallahi tun da bai bada amsa ba sai ya sha kashi shi da abdulkadir ya ce to in gani a'a ga wasu na mala'iku gardama kai da kaji wannan kasan tatsiniya ce tatsiniyan ma irin wannan mai ɗacin wadda ba ta shiga to mala'iku da suka gani ya matsa sai suka ɗaga sanda za su ji buga ma wannan mutum da bai da amsa sai da abdulkadir ya tare sandai ya ce wallahi in kuka matsa za a yi ballaki a nan wai sai suka koma suka gaya ma Allah Allah ka tura mu kamar wani mun tambaye shi waye ubangiji ya ce su zai kadiri zan mu biye shi kamar yadda muke bin saura wanda ba su bada amsa ba sai wani ya bayyana ya ce wai bayani ba Allah ya ce wai Allah ya ce musu wai dan ni na ringa cewa wai wai sai Allah ya ce musu kowa ya kai tun da ya hoto ya ce shine ku kyale shi ba wai Allah ne ke inna lillahi wa inna ilaihi wannan karama ce wai shi ake nufi ana so a wa imamu da rewa wanga shehun wanga waliyi ya nuna karama tsakani da Allah da annabi irin wa'annan mutanen in an gansu suna wani wannan abin kamata a samu wani hawaye kwabke shi ya kuɓe bige mai wani saboda wannan abin na ɗaya wasa da addini ne na biyu rena Allah ne na uku kuma rena mutanen da suke gaban gari za a lahira a wanda zai zo dinga yin jayayya da mala'ikun Allah mala'iku wa jama a cikin darasan makadan babun wadiya ya mala'ika yake daga nan in mala'ika zawwa nan in shi daga nan ka hada shi zawwa wuya ta hiyar shekara 100 saboda girman shi shi ne wa hawa mala'ika ta biyo wani zai wato wai zai su bugi mutum wai ya ci a bayani ma za a yi mala'ika da wa za a yi mala'ika shi kuma da za ka tare shi da bulala sai ya wuta da gudu kuma wai hai kaga kenan tunda bai bada amsa ba bai san Allah ba me ya kamata ya zama so sakamakon shi wata ko tunda annabi ya ce mana in mutum ya bada amsa wannan ta tambayar kabari za a wa yalwata mai kabarin shi a gwada mishi gidan shi na aljanna in bai bada amsa ba za a matse mai kabari a ci gaba da mishi azaba kuma a gwada mishi gidan shi na wuta to yau ga wani nan bai bada amsa ba annabi ya ce wuta ake sa mutum su kuma sun ce wali zai zo ya hana kaga wannan akwai rena annabi Allah a ciki da ƙaryata musulmi wani duk wanda ya rada wannan abin wallahi tallahi ba musulmi bane musuluncin ka ya tashi aiki amma kaga ni ana waki kuma duniya lahiya lau ake nawa to shine yake so ya ce maka su ahlu sunna ba su da wannan aqida ahlu sunna ba sa cewa ga wani nan waliyi ne wai girman shi da ɗaukaka shi hatta wuce ta wani annabi waliyai ba su kai annabawa ba ko misalan sanata sai ce bal inna nabiyyan wahidan indahum khairun min jami'il awliya yusuf ahlus sunna a wajen su annabi daya tak ya hi gabaki dayan waliyai na duk duniya tun daga na farkon sa har na karshe da dukkanin salihan bayi a hada su guri guda annabi daya ya su wannan ita ce aqida ahlus sunna sai ce wala yaghluna fi ahadin min al-awliya kuma ba sa wuce gona da iri wajen waliyai su ahlus sunna wala yataqiduna annahum yamlikuna darran ahlus sunna ba sa raya cewa ga wani wali nan ya mallaki cutarwa zai iya cutar da wani aw naf'an li ghairi kuma ba sa ji a ransu da cewa wani wali zai iya amfanar da wani amma kaga su wanda suke wuce iyaka suna ganin cewa wali zai iya amfanar da kai cewa ma suke an kai lahira ga wani wali nan zai zo da zai zo da riga mai aljihu dubu saba'in ko wani aljihu mutum dubu saba'in zai ɗauka zai kwashe mutanen shiga aljanna za su shi kuma ma a nan muka karanta hadisi annabi ya ce kowa a lahira zai taso kamar yadda aka haife shi babu kaya a cikin shi tsirara zai zo to shi ina ya samu riga wa ɗinka mai da da Allah da annabi sannan ya ce wa annahum wala annahum ma'sumun ahlus sunna ba sa kallon wani wali su ce ma'asumi ne menene ma'asumi wanda bai yayin sabo amma yau akwai mutane da suke ganin waliyin wani shi bai yin sabo ma'asumi kaga wannan kuskure wala musharri'una haka kuma ahlus sunna a aqidar su ba sa ganin cewa ga wani wali nan yana iya shar'anta wani abu a yi shi alhali kuma a wajen wasu waliyai suna iya shar'anta wani abu in ka ce shar'anta abu wannan haƙƙi ne na Allah da manzan shi in ba Allah da manzan shi ba wanda ya sai shar'anta wani abu ce ya zama shari'a amma dai a wajen wasu waliyai suna iya shar'anta abu shi yasa aka aka shar'anta salatul fati har aka ce ma wai ta hi qur'ani su dubu shida ita salatul fati kaga ba annabi ya wadi ta wai wani ne yayi mahulki a ba mulki wa shi ya gamu da annaba a kirikiri don da ta suka ya game da annaba kiri ya kaza talla mana mana a halke ba a barci ba mu kuma mun san yanzu annabi ya faku ya bar duniya amma ana iya ganin shi a mawalki abinda muka sani ke haka aqida ahlus sunna amma wai shi ta ya game da annaba kiri na rasa ko ina ne suka gamu wai annabi sai ya bashi wannan salat to shine wai kuma salatin wannan in kai shi wai da kai da wanda ya karanta ƙura'ani izubu sattin so dubu ɗaya har dubu shida wai shi da ya karanta wannan talatin ɗaya yi galada kayi wata ƙarya haka suka wata kuma yana na a rubuce a cikin littattafan yanzu irin wa'annan abubuwan ne za a gani a ƙyali ba zai yi ba dole ya mutu an yi magana an haɗi ma musulmai su kula wannan ba musulunci ba ne ba ba a ƙi musulunci ba ce babu yadda za a yi ka ce ga wani abu nan wai ya fi maganar Allah lada a wajen Allah ta ina in dai ba Allah ban da ya faɗi da kanshi ko manzan Allah ya faɗi ba zai yi mai rada wannan zance amma kaga su sun ce ga abin da ya wuta Allah madaukakin sarki ya faɗa a Qur'ani yake cewa Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah yana zaba manzanni daga cikin mala'iku kuma yana zaben manzanni daga cikin mutane saboda ka za a iya samun ɗan aikin Allah a cikin mala'iku kamar yadda aka samu mala'ika jibril shi Allah yake aike wuraren manzanni kuma za a iya samun ɗan aikin Allah a cikin mutane shi sa ka samu annabawa da manzanni kaga su ai mutane ne amma dai su waliyai ba Allah bai ya aika su da wata shari'a kawai wanda ya ce maka wali ya shar'anta kaza ka yarda da shi wali bai ya shar'anta abu wanda yake shar'anta abu shine Allah subhanahu wataala ko annabi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa min usuli aqidati ahli sunna ko da yake wannan sabon zance ne wanda zai yi tsawo kenan anan ya kamata mu tsaya abin da muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh